أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله على فاتح الحاتم مبعوث رحمة للعالمين وعلى آله وصحبه حق قدره غير لازم زام شيخ بكرات الكتاب من بلوغ المرام عند ما تكون بالنسبة زيارة wato tunaki amma na yi hiyara wa an ibini umar radiyallahu anhu أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لكم إذا تبيع الرجلان إذا متم بسكي تنكي فكل واحد منهما كون إيرك تنسي يا سامو بالخيارة يا سامو دامر بالزابي هي باسا بسكا زابي هكذا شي ما يصير بسكا زابي ما لم يتفرقا ما تكرر wato ba su rabu ba wakani jami'an ya kasance zaɓin akan kansu ne wato au yo hayyara a haduhumal ahara ko ko a ɗayan ne zai ba ɗayan zaɓi wato ya kasance ko da gaba ɗansu kowa zai ba wani zaɓi ko kuma a ɗayan ne zai ba ɗayan zaɓi kamar misali idan mai saisuwa ne ce zan saidan maka amma ka tabbatar da duk abin da ka gani a nan ka duba ha gani to ka damun da shi ka ka ba shi zaɓi in zai saya in ba zai saya ba ka ga shi kenan ko ko shi kamar mai saye ne a zan saya amma sai na je na duba shi zuwa lokaci kasa to wannan kenan wannan kenan fa in hayya fa in hayyar ahaduhuma idan ɗaya ba ɗaya zaɓi shi ne fa in fa in hayyar ahaduhuma al-ahra idan ɗaya ba ɗaya zaɓi yace fa tabayya'a ala zalika sai aka yi tuniki akan hakan ga fadar wajaba al-bai'u lalle tuniki ya wajaba fa in tafarraqa ba'da an tabayya'a idan ku suka rabu har bayan sun yi ciniki walam ya taruku wahidan minhuma bai'un ɗayan bai bar wato ɗayan wa ciniki ba wato bai bar wani abu na sha'anin ciniki ba sun kammala cinikinsu har suka watse wato ba wani zaɓi kenan ko ɗaya a tare da su da suka sanya suka rabu suka watse suka waje barbar shi ma cinikin ya waje yanzu ba magana a dawa ce a sare wani zaɓi matafi alai wala zira musulmi وأم عن أمر بن شعب عن أبيه عن جده رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم النبي صلى الله عليه وسلم قال البائع والمبتاع بالهيارة البائع ما يسيسوا هذا ما يسيسنا لزائم حتى يتفرق حرسين سرب إلا أن يكونوا إلا أن تكونوا في إنديا كسنتي صفقة هيارة wato sai inda ya kasance wato kulla cinikin bisa ga hiyari shi irinsa kamar kila sai da ya ce wadda ana kunci da ita a wannan kaga dama ciniki ne bisa ga hiyara sai an je an duba wato an je an ga yanayinta to idan har ya kasance wato ba ta da ciki sai cinikin ta fita wala yahillu lahu an yafarruquhu hashiyatun an yastaqillahu idan ciniki ne da a siffarsa wato na kulla zaɓi ne to mutum ba zai yi sauri ya kulla cinikin ya yi sauri ya rabu da mutum ba don kada ya zaɓi warware cinikin shine wato zuwa hashetun an yi staƙillahu wato kada ka sauri ka rabu da shi saboda jin tsoron hashetun an yi staƙillahu jin tsoron kada ya warware cinikin in ya zan ciniki ne na wato ainihin a kulla shi da zaɓi to kada kai wato kada mutum ya saurin rabuwa da mai ciniki ya sauri ya sallama mai ya wuce wajen tsoron kada ya zaɓi rocin kada ya haka nan rawahu hamsatu illa ibn majah rawahu daru kudaini ibn husayn wa ibn jarudin zurwatan hatta tafarraqa an makani wato can da yake magana wato mai almuta'u wal alba'i wal muta'u wato bil hiyara wato masu ciniki da mai saye siya da mai saye suna da zaɓi malin ya tafarauka da cewa hatta ya tafarauka har sai sun rubuta shi na nace hatta ya tafarauka an makani har sai in sun raba daga bagarin da suke in suka rabu da fikin suke ta magana zaɓi ya tafiya ce وعن ابن عمر رضي الله عنه أن تقول ابن عمر لا شيء هي قالت ذكر ذكر رجلا رسول الله ونمتي عن بتام وسلم أنه يهدأ في البيء أنا يودر شيء أتكن تنكي فقالت إذا بيعت إذا ذاك تنكي فقلت لا هلابا باب درا babu yaudara mutafin waje babu yaudara babu riba babu riba an jabir radiyallahu anhu kala la'ana rasulullahi salama maza ala salama ya la'anci akilin riba mai cin riba wa mukilihu da wanda aka wakilta shi ya ci riba wa katibuhu da mai da mai ainihin wato rubuta riba da ankullan ciniki na riba wa shahidai da masu shaida wakala homo sawa um dare suke rawa musulun wani buhari na hau min hadisin abu juhaifata imam buhari ya rubuce shi kwatancinsa abin hadisin juhaifata وعن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الربا ثلاثة ربا قد أكوت وسبعون بابا متنا قبض قد سبعين أيسرها mafi karama daga cikinsu musu da an yanka harajulin ummuhu kamar mutum ya kwanta da mahaifiyar da karanci daga cikin riba wato karanci daga cikin riba wa in arba riba irzur rajulul muslim mafi girman riba shine wato ainihin wato keta mutuncin musulmi ka kamar mutum ya zo neman taimako wurin kamar kuma taimaka mai sai ka ci sai ya baka kaza ka keta mutuncin sa ne rawahu ibn majah muhtasar ya rice shi yana ya rubuta wannan hadisi yana takaitace wal hakim bitimamihi imam hakim ya rubuta shi yana takaitace وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال لا تبيع الذهب بالذهب كر أي سيدة زينار زينار إلا مثل مثل سيتنكا سيتنكا ولا تشيف البعلها على بعل kada kuma a fifiko a kan sashensu a kan sashensu da za a yi wuri kada a fifiko a kan sashensu da sashensu وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا أنا من هنا حديث جواك ولا تشف بعده على بعد ولا تبع الورق بالورق kada kuma a saida wato ainihin azurfa da azurfa illa misali bil misali sai tamka da tamka wala ta shifu ba'aluha ala ba'alin kada a fifita sashi akan sashi wala ta bi'u minha ga'ibun bi najizin kar a sai da wato wannan bai nan da wanda yake yana nan muttafaqu alayh wa an ubaratu bin samiti qala qala rasul sallama ta musa sama ce azabi zabi dinara bi zabi wal fillati bil fillati azurfa da azurfa wal birru bil birru sha'ir da sha'ir wa wato alkama da alkarma wa sha'ir bi sha'ir da sha'ir da sha'ir wato wa tamru bi tamru zabin da binu walmini bilmihi da mai gishiri da gishiri misalin su dukkanin su in za a yi ciniki na wurhure to a yi tamka da tamka sawa'un bi sawa'un yadan bi yadan bai za ha talafat hazihi asnaf idan aka samu sabanin dangi wato daga cikin waɗannan yanzu kila gishiri na da gero da makamanta haka tabi'u kaifa shi itin ana iya sai su da aka so zakana yadan bi yadan in dai wato yadan bi yadan nan rawa musulmi وأن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب والزنار زناريا وزن بوزن ذا أي أو ديدي أو ديدي مثل ابن تنكار تنكار والفلة بالفلة أزرفا أزرفا وزن بوزن معون معوني مثل بالمثل أي تنكار تنكار فمن زاد وأن دوية كارا أو تزاد كوني ما كارا ما فهو ربا تشياتي ربا ربا يي يعني ما كارا مسا تكون ربا ko cikin canji a toto ya ci riba wannan kenan wa an abi sa'id al-khudri أنا وأبي هريرة أبي هريرة رضي الله عنهما على أن الرسول صلى الله عليه وسلم صلى الله عليه وسلم استأمن رجل ياسين ونمتن وتياشو قبل تدشي على هيبرة أكسي هيبرة فجاءت بتمر جنيبي واتو أكن كرب زكاكين فجاءت بتمر جنيبي تزور دبين سابو فقال رسول الله سيتي منزع سيتي منزع فقال رسول الله منزع الله ترشي أكل تمر هيبرة shin dukkanin dabino haibar haka yake a dukkanin da binin mutanen haibar a haka yake za haka yake kala ce la wallahi ya rasulullah a wallahi ya manzo Allah inna lana akhudhu sa'a min hadha bi sa'ain ina karbar wato sa'i daya bisa aini da sa'i biyu wanda ba mai kyau ba ba da sa'i biyu mara kyau an karbi wannan wa sa'aini bi salasatin sa'i biyu ne ba suwa kuma sai sa'i biyu mai kyau ɗin gaske in ba da sa'i uku faƙa da rasulun sama sai manzo Allah ce la ta fa'al kar ka sake aikata bi il jam'i bi jarahim duka ka sai da su ka sai da su gaba ɗaya waɗannan da biyu na mara kyau da darhami sama abda'u bi darahim janiban sai ka sai sabon wato da darhami faƙala fi mizan misal zai hakanan idan awo ne hakanan abin da sha'au yau da mara kyau za a sai suwa sai a sayi wato ma'auni na awo kaza da kuɗi mutafaku alani wani musulmi wa kaza mizan aka wato musulmi ya ce haka nan shi ma abin da sha awo haka za a yi a sayi da shi sai a sayi awo kaza wa an jabir bin abdullah radiyallahu anhu kala na har rasulullah an bai'in tabratin min tamrin allati la yu'lamu makilluha makilluha mazalla ya hana sai da tarin dabino wato wanda ba a san aunin shi ba bilkelil musamman min tamrin da aunanin da aka san shi na dabino wato kamar na da dabino aunan ne kwano goma ga wani tare a ce mai warware da shi da halitta wa an ma'amar bin abdullahi radiyallahu anhu qala inni kuntu asma'u rasulina na ji manzo kuna cewa da am bi da am muslim muslim idan za a yi hurhurin ciniki da ciniki idan za a yi hurhurin ciniki da ciniki to za a yi tamkar tankanin wa kana da amin yau mu izin sha'ir ya kasance abincin wannan yini wato sha'ir ne rawa musulun wani fadalatu bin ubai da tardiyalla an hukala a staraitu yau mun haibara kiladatan da isna ashara na sai wani maratayi wato dinari goma sha biyu shi ya zahabin wa kharazin cikinsa akwai wata zinariya da kuma wasu duwatsun wuya ففضلتها ففضلتها فين سيد سوى فوجدت فيها أكثر من إثنى عشر دينارا نساء من ثمن الدينار قوم شاب فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم أن بتاك أنس فقالت لا تباع حتى تبسل لا تباع كذا السيد شيء لا babu hatta tafsila babu ba a sai da shi haka nan har sai an kwankwade shi an sai da shi da gare sa cewa sai an la babu hatta tafsala ba za a sai da shi ba har sai an rabe shi da gare sa wato ita zinariya da wannan duwatsun nauya na zinariya daga wancan maratayi sai a auna shi a san kimar shi sai a sai suwa ba haka aka sai shi tare da shi lake ba wannan kenan وأن سموات بن الجندب أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة wato annabi sallama ya hana ainihin manzan Allah sallama ya yi hani ga cinikin dabbobi da dabbobi alhali da jinkirta wajen biya ce kamar misali mutum na da rago da kai rago su kuma sai ya zama to kabar rago in ba ka rago a samu kuma bambanci wato lokaci wato a samu jinkiri wajen biya ana iya furfure amma a yadan biyadan kabar rago in ba ka rago rago bai hudu kalan dan misali na udawa da na hausawa kana sauraguwa kanan sai ka bani in baka amma a samu wato a samu hannu da hannu رواه خمسة وتسعة والترمذي وابن جرود وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا تبيعتم بإينة إذا متانة سكر يركي تنكين إينة وأخذتم الأذنب البقرة كما سكر كبند وتسكر بي وكوي كيون dabbobi shana kenan wa laifin bizar'in su kuma suka yarje ma wato ainihin wato yabanya kuma kuka yarda da yabanya sama da bin yardar Allah kuma kuka wato shine wata ruktum jihada kuka bar jihadi sallallahu alaikum zilla Allah zai ainihin sanya muku kaskanci la yanzu ba zai cire ku daga wannan kaskancin ba hatta tarji'u ila dinikum har su kun koma zuwa ga riko da addinin ku da kyau da kyau abu dawud da min ruwayatin nasu in an riwayatin nafi'u isnadin cikin isnadin sa makalo kan maganganu wala amad nahu min ruwayatin adla'i tarwa adla'i wa rijaluhu thiqatun a mazajen hadisin amintattu ne wa sahu ibn qadana wa ana bi amama radiyallahu anhu anna nabi sallallahu alaihi wasallam man shafa'a la'ayi wanda ya ceto ga ɗan uwansa shafa'atan wani ceto fa hadalahu hadiyatan sai ya bashi wani ainihin wata kyauta fa qabilaha ya karbe ta fa qad ata babun azimun min abwabur riba to hakika wato ya zurta kofa mai girma daga cikin kofofin wato ainihin riba وعن عبد الله بن عمرو بن عاصم رضي الله عنه قال لأن رسول الله وعاشي والمرتشي زال يالا أنت مي بارد أنت لم يكربت أنت وأنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ساهم في عمرو بن عاصم عبد الله بن عمرو بن عاصم أمره أن يجهز جيشا فنفد الإبل وتو آه wato amarahu annabi salama ya umarce shi an yi jahaza je sun shirya rundunar yaƙi fana falatil iblis sira kuma suka kare na shirya yaƙi ne fa amarahu an yi a huzuhu ala kala'isil sadaka da karɓa daga rakuma wato rakuman zakka ƙalita fakuntu a hazul ba'ira bil ba'irai sai ni kama karɓar rakumi da rakumi biyu ila ila iblis sadaka sun zuwa ga rakuman sadaka an kawo rakuman sadaka sai in ba da rakuman biyu na'am wannan kenan wato wannan malamai suka ce hadisi ne da mashahuri wanda yahya bin yahya bin ma'ini ya rawaita kuma wato hadisi ne mashahuri amma a ce wato maganar malamai suka ce a wannan wurin zakka kawai wurin wato jihadi kawai ya halitta hakan za a ji jihadi ba komai ne wani takobi ne da ba da takobi guda ya aka samu damar su a ba da takobi biyu istihadi kenan ko an annabi sallama na a cewa anan ibn umar radiyallahu anhu ma qala na ha rasul sallama alin muzabanati nan sallama ya hana muzabana ayyabi al-samra hadiya musasira da ya'an ya'an itacen gonar su in kana na halin inda bino na tamrun kailan da bino wato busashe abu nan ne da wato da wancan danyi da ba sai wato sai a baka wancan busashin sai ka ba da wannan ɗanyen na gonanka wa in kana karman ya kasance inibi ne wato busashin inibi kenan an yabu uhu bi zabibi sai ka sai da shi da zabibi wato ainihin sanyin inibi kai dan a aune wato kaga za ka samu yaudara saboda wanga busashin wato ɗanyen zai kasance an ya bushe ba zai kai yawancin ba in kana zar'an an yabi ahu bi kailin da am ya kasance yabanya ce gona ce ta yabanya shuka kamar gero haka to sai ka sai da shi da aunanin abinci kamar gona ne gashi nan sai a baka rabin buhu na ha'an zalika kullu mutafaku alai ya hana akan yin hakan ga آه وعن سعيد بن أبي وقاص رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل عن اشتراء ذهب أنت بمن زعل سمع كان سين وتو ربابين ربابين تمر مدبين فقال يتي أينقص رباب shin wannan rudabin tauyayi a rudabin din wato yana tauyewa ne yana tauyewa ne yana tauyewa ne idan ya bushe idan ya bi san kalu na eh mana ha an zalika sai mazala yana akan haka rawu hamsatin fasa ibn madi ibn madi madini wa tirmidhi wa ibn hibban wa hakim wani ibn umar anna nabi sallallahu alaihi wasallam ha an bai'il kala'i nabi sallallahu ya hana cinikin wato majinkirci bilkala'i cinikin majinkirci da majinkirci yani dainin bidain wato cinikin majinkirci da majinkirci wato shine wato kamar misali yastari ila ajalin mutum ya sai wani abu zuwa wani lokaci fa iza halla ajalan idan ajalin ya sauka fa qulu bi ainihi sai ya ce da kanshi shi mai sayin wanda aka bashi ajalin sai ya ce wato ainihin da kansa fa sai ce kawai ila ajalin ahara biziyada wato sai ce ila ajalin ahara biziyada wato wancan cinikin da muka yi masaji kulla shi yanzu dubu goma sai da minsa na zuwa sati biyu sati biyu sai ko to a sai da min zuwa sati biyu sai dubu goma sha biyu da aka cinikin mutum kace da mutum kace da zuwa da kuma da alhamdulillah alhamdulillah